الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 21 ga watan Rabi'ul Awwal hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 14 ga watan tara miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Annoniya littafin noniya na ta imamul kahtani wanda muke bibiyar littafin wato sharhin al-kutufud dawani na dr suhaimi al-harbi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta sharhin baiti na wato baiti na na ashirin da biyar zuwa baiti na ashirin da shida inda ya ce la'usabbihannaka bukuratan wa ashiyatan wala takhdumannaka fi duja arkani wala azkurannaka qa'iman aw qa'idan wala ashkurannaka sa'iral ahyani wato inda malam al-imam al-qahtani ke cewa la'usabbihannaka nayi alwashi na kuma ni rantsuwa cewa zan tsarkake ka ta hanyar yi maka tasbihi ya Allah bukuratan safiya wa ashiyatan da yammaci wala takhdu man fi duja wala takhdu wala takhdu wala takhdu man naka fi duja arkani sannan kuma na ci alwashin gabbaina za su hidimta maka wajen yi maka ibada cikin duhun dare sannan ya ce wala azkuran naka kuma na ci alwashin zan ambace ka ya Allah ta hanyar yawaita zikiri qa'iman ina zaye ne au qa'idan ko kuma ina zaune wala ashkuran naka kuma na yi alkawari da rantsuwa zan gode maka ya Allah sa'iral ahyani a dukkan sauran lokuta na da rayuwata baki ɗaya inda malamin ya yi mana wato doktor suhaimi ya yi mana sharhin waɗannan baituka kuma ko da yaushe abinda baitukan suke nufi shi al'imamul ƙaɗani yana nufin kansa a karan farko kuma yana nufi ni da kai da sauran duk wanda ya saurara dai da shi ake da haka yana amfani da lafazin ko lamirin zuwa gare shi amma saƙon naka ne kar ka ɗauka waɗannan abiyat ɗin dukkan su sun takaitu ne akan imamul qatani lalle yanda yake so ko yanda ya faɗa haka ake so kai ma ka zama ainihin wato wajen aiki da waɗannan baitoci kamar yanda insha Allah muke ta ji ana ta mana bayani da haka za mu karanta baiti na dama duk mun karanta waɗannan abiya din har zuwa baiti na talatin da ɗaya da haka ci gaba da sharhin su kawai za mu ya ce wala aktu mannaka qala al muallif rahimahullahu ta'ala wala aktumannaka anil wala aktumanna anil bariyati khallati wala ashkuwanna ilayka jahda zamani ma'ana al imam al qahdani ke cewa wala aktumanna khallati kuma ya Allah na yi alkawari da alwashin zan sitirce in kuma ɓoye talauci na anil bariyati ga talikai babu wani mahaluki da zan je in gaya masa talauci na wala ashku wanna ilaika kuma ya Allah na ci alwashin zan kai kukan jihada zamani dukkan wata wahala da matsatsi irin na zamani da ke fuskanta ta ilaika zuwa gare ka ba zan kai kukan dukkan wata damuwa da dukkan wani matsi da talauci da bukata irin ta zamani da ta taso a gaba babu wanda zan kai kukan ya yaye min wannan ainihin jihada zamani sai zuwa gare ka ya Allah yani abinda al-imamul kahatsani yake nufi yace astatiru ina suturce kaina ina ɓoye kaina bi satirillahi da rufin asirin Allah Allah ya suturce ni ya kuma lullube ni babu wanda ya san irin damuwar da nake cikinta to ya Allah na ƙara suturce kaina da suturar da kai min wa idza asabatni faqatun duk sanda wata bukata ta kama ni ya Allah aw faqarun ko talauci ashku amri ilaika ni zuwa gare ka kadai nake kai kuka ba zan kai ƙarata ko kukan abin da ke damuna na matsin rayuwa ko talauci ko rashin lafiya ba zuwa ga waninka zuwa gare ka kaɗai ya Allah nake kai kukan damuwata wannan baitin haka ake so in zama haka ake so ka zama haka ake so mu zama duk wanda ka kai wa kukanka akwai yiwuwar ko zai iya sharewa ya ki sharewa akwai yiwuwar haka sannan babu tabbacin ma zai iya share maka hawaye to kaga ɗayan abu biyu duk wanda ka kai kukanka zuwa gare shi ɗayan abu biyu ko dai yana da ikon ya share hawayen amma ya ki sharewa ina fata an gane ya ki share hawayen sabida ɗan adam ne shi ko dai ya zamto lokacin da ka buƙaci ya share maka hawayen bai ga dama ya share ba ko ba shi da niyyar ya share ko kuma ba ma ya so ya share kwata-kwata tana iya yawa kuma lokacin da kai kukan shi ma ta kansa yake ba zai iya yi wa in kura na maganin zawo ne shi ma ba zai iya maganta wa kansa damuwar da take damun sai ya magance ta balle ya magance wa wani da haka shi yasa kawai ka mai da kukanka zuwa ga Allah duk lokacin da talauci ya taso ka a gaba babu mai iya yaye maka talaucin ya wadata ka sai ubangijin da ya halice ka duk sanda wata bukata ta rayuwa ta taso ka a gaba babu mai iya warware ma ita ya biya maka ita kwaf ɗaya sai ubangijin da ya halicce ka ya halicci matsalar gaba ɗaya da haka mayar da kukan mayar da ainihin damuwar zuwa gare shi ka sha mamaki to shi yasa al-imamul qahtani ke cewa nayi alkawari na ci alwashin in bukata ta kama ni idan wani matsatsi na rayuwa ya same ni in wani talauci ya kama ni ba zan kai kuka na zuwa ga wani abin halitta ba sai zuwa gare ka ya Allah ashku amri ilaika zan kai kukan al'amari na zuwa gare ka allazi ilaihil mushtaka wanda kai kuka zuwa gare shi ake kaiwa ma'ana zuwa gare shi ake kai kuka dan shi ne mai iya share wa mutum hawayensa a kowane lokaci kuma cikin kiftawar ido ko ƙasa da haka Allah zai iya share maka hawaye amma wani abin halitta la Allah zai iya share hawayen amma ya tace sai fa kai hakuri abin ne ka san yana da sarkakiya kafin a warware shi ko kan a gama mutane da yawa akan layi duk mutane suna kan wannan damuwar da haka muna ta kokari dai a rarrage an rage insha Allah nan da sati daya ko mako biyu masu zuwa ko karshen wata ko kuma dai ka datsa zuwa rabin shekara insha Allah za mu ga yadda za a yi ina ganin dan adam ne iya abin da zai maka amma Allah madaukakin sarki shine wanda yake da iko ya yaye maka kukanka domin ilaihil mushtaka duk wanda ya san inda ya kamata ya kai kuka to zuwa ga Allah ne duk inda mutum zai kai kukansa in ba zuwa ga Allah bane to ya kai kuka inda ba lalle a share masa ba wa huwal musta'an kuma gurinsa kadai ake neman taimako subhanahu wataala wal maqsudu abinda wannan baiti yake nufi annahu imamul kahdani yayi alkawari kuma yana so kai baka yi alkawari bal wa yuqsimu bal ma imamul kahdani yana yin rantsuwa kuma yana so kai ma ka rantse an yadarra ila Allah yana mai kwantar da kai da risinawa zuwa ga Allah wai ana so kai ma ka kwantar da kai ka kuma risinawa Allah subhanahu wataala wa an yaktuma sara'irahu kuma yayi alkawari zai rufe sirrinsa wa faƙarahu zai ɓoye talaucinsa ba wai babu talaucin ba ne akwai amma kai a matsayinka na ɗan adam irinsa abokin halitta ko abokin halitta irinsa ba ka da wani matsayi da zai iya kai kukan talaucinsa zuwa gare ka ubangijin da ya jarrabe shi da talaucin gurinsa yake kai kuka wa hajatahu da bukatarsa wa shakawahu da kokensa an kulli ahadin yana yin alkawari da risinawa da kwantar da kai zuwa ga Allah cewa ba zai kai kukansa ba zuwa ga wani illallah sai ga Allah wahada hula sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya da zan zama haka ka zama haka ai da matsalolinmu sun warware da mun ji daɗi da ba mu dinga kwana da bakin ciki da takaici ba saboda muna kai kuka inda ya kamata mu kai kukan ana kai koken inda ya kamata matsalar ana dosar inda ya kamata a dosa da ita don neman warwarata wa Allah ya tashrifa ila ahadin kuma kada mutum kada ya dinga hangen wani ghairar Allah in ba Allah ba da matsala ta faɗo masa Allah yake hangowa haka ake so ka zama haka ake so kowa ya zama ya zama baka hangen kowa sai Allah shi sa duk girman matsala ba ta yi maka girma don ubangijin matsalar ya fi ta girma na ba ta gane da ta murgino ma yadda ita daga inda ta taho ka sha mamaki ina fata an gane ka daina hangen wani zai iya ma magani ko dan uwanka ko wani wanda kuka kuke siyasa daya ko wani wanda ka zaba ko wani kaza ko wani ubangidanka duk za ka ga shi sa za ka ga mutum kullun cikin dacin rai da bacin rai yake wa na fa tare muke da shi ajin mu ɗaya da shi ba kuma mu muka yi kaza muka yi kaza amma kaga iri iri ina so ya mun abu kaza yana da iko ya ki mun sai kai ta wannan kuncin ubangijin da ya bashi ka ji koma mana ya baka shikenan sai kaga ka huta shi yasa karka sa wani zai iya warware maka damuwa ba Allah ba in Allah ya yi amfani da wani ya zama silar warwaran matsalarka to shi Allah ne Allah ne kawai ya yi amfani da shi amma wanda ya warware matsalar shi ne Allah ba shi ba ne da aka kiredit ɗin yana komawa ne zuwa ga Allah ba zuwa gare shi ba ina fata an gane da aka karka dinga hangen kowa da matsala ta zo hangi Allah kawai azza wa jal yas'aluhu yana roƙonsa ƙaza alhajati biyan bukatu wa iqalatal afarati da warware tuɓa-tuɓai wa kashfal kurubati da kwaranye damuwoyi ko bakkan ciki yashku ilai yana kai kuka zuwa ga Allah na wa'ibar dahar game da musibu irin na zamani musamman wannan zamani da muke ciki yana tattare da musibu da haka wa ya kamata a kai kukan waɗannan musibu kala-kala ga na kaza ga na kaza ana fama da kaza sai kaga wani wata matsalar ta duro ga musiba kaza ana ta fama ga ga talauci ga tsadar rayuwa ga rashin tsaro sai kuma ka ji wata matsala ta sake durowa sai ka ji wata musiba to dukkan waɗannan musa'ibu dahar musibu kala-kala daban-daban na zamani in kana son a yaye waɗannan matsalolin da waɗannan musibu na zamani to ba mai iya biyan wannan bukatu ba mai iya kwaranye waɗannan damuwoyin sai Allah subhanahu wa ta'ala laisa al-maqsud annahu yashku dahara ba ana nufin malam yana kai kukan zamani bane ba yana korafi game da zamani ba domin Allah shine zamani da aka karka fahimci kamar malam yana kai koken zamani ko yana kai kukansa zuwa ga zamani wa inna ma yashku ma yahillu bihi ba zamanin yake kokawa ba ba zamanin yake zagi ba ba zamanin yake kushewa ba a'a yana kokawa ne game da ma yahillu bihi min masa'iba irin abin da ke sauka ke dira a cikin zamanin min masa'iba na musibu ilallahi yana kai kukan wa'annan abubuwa da suke ta saukowa suke ta durgowa na musibu zuwa ga Allah na fata an gane da haka ba wai yana kai kukansa bane zuwa ga shi zamani ko kuma ba yana korafinsa bane game da zamani shi yasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tasubbu dahar kar ku zagi zamani Allah shine zamani sai dai abubuwan ana jingina abubuwan ne zuwa ga abin da ke faruwa cikin zamanin da haka shi ma nan da yake kai kukansa yana kai kuka ne game da al'amuran da ke faruwa a cikin zamanin ba yana kai kukan zamanin bane zuwa ga Allah qad tujadu asalib duk da cewa ya kamata a ce ya kauce wa wannan usulubin dan kaga sai da aka yi dogon bayani dan a faɗi mai malai yake nufi yake cewa qad tujadu asalibun ana iya samun wasu hanyoyin da wasu usuluban wato ba sai malam ya yi amfani da irin wannan ba wa in kana al'aula ijtinabuha ko da yake abin da yafi dacewa nisantar irin wannan uslubin min hadal qubayl ta irin wannan fuskar wal maqsudu biha abinda dai malam yake nufi da wannan baiti annahu yatadarra'u ila Allah wahdahu yana risnawa da kwantar da kai da kaskantar da kai zuwa ga Allah shi kadai la ila ahadin siwahu babu wani mahaluki da ya isa da ya isa ya wulakanta kansa ya rena kansa ya kaskantar da kansa a gabansa in ba ubangijin da ya halice shi ba ba girman kai bane girmama kai ne an fahimta ko girman kai daban girmama kai daban babu wanda ake kaskantar da kai zuwa gare shi sai Allah na fata an gane eh babu wanda ake kaskantar da kai zuwa gare shi sai Allah subhanahu wataala yashku ilai yana kai kuka zuwa gare shi wa yabuthu ilaihi ahzanahu yana baje damuwarsa wa ashjanahu da bakkan cikinsa wa ahwalahu da halayya da yake ciki zuwa ga Allah wanda yake yake baje matsalolinsa a gabansa shine Allah subhanahu wa ta'ala in damuwa ta so shi a gaba bakin ciki ya taso shi a gaba ya shiga cikin takaici na rayuwa matsi da talauci bai tuna kowa sai Allah bai komar da al'amarinsa zuwa ga kowa sai Allah haka imamul qahtani yake yi wa Allah alkawari cewa babu wanda zai shiga tsakaninsa da Allah al'amuran duk da suka taso masa na wahalhalun rayuwa, na kuncin rayuwa, na musibu irin na rayuwa yana mayar da kuka zuwa ga inda ya kamata ya koka zuwa ga Allah. Haka ake so in zama, haka ake so ka zama inda Allah insha Allah maɗaukakin sarki ka ya shiga cikin al'amarinka to za ka ga damuwarka tana tafiya insha Allah. Wa qawluhu wala aqsidannaka fi jami'i hawa'iji min duni qasdi fulanatin wa fulani yace kuma ya Allah nayi alkawari na kuma yi rantsuwa zan zan nufaci wato dukkan bukatuna zan nuface ka da su ba tare da na nufi wance kowa na ba da bukatuna da zarar na ji bukata ta taso min ya Allah zan nufo zuwa gare ka ba yanda zan yi bukatuna sun taso na a gaba ina da bukatu kuma in yi tunanin ai wane yana nan ai wance tana nan ai hajiya wance ta wace ai ai wane shi namu ne ai wane shi ma duk yana kan madafun iko shi ma duk namu ne ai kaza ai ce bana tunawa da wannan ya Allah na yi alkawarin duk bukatuna zan nufato su zuwa gare ka duk bukatun da suka sako ni a gaba ‘ya'ya nake so, mata nake so, gida nake so, lafiya nake nema, aiki nake so, admission nake so in samu. Duk abin da ya taso na a gaba na bukatuna ya Allah zan nufato da bukatuna zuwa gare ka. Min duni kasdi fulanatin, ba tare da waɗannan bukatu nawa na nufi wance au fulani wa fulani kowa na ba. ma'ana mantawa nake akwai alajuwa ne akwai yallaɓaiwa ne akwai mai gidana wane akwai dan uwana mai wadata ko mai iko wane mantawa nake da bukatuna sun taso kawai sai in tuna da Allah sai in mai in nufi Allah madaukakin sarki da bukatuna hadha takidun wannan karfafawa ne Imam al-Qahtani yake yi lima taqaddama dori akan bayanin da ya gabata min na cewa annal mumina shi fa mumini yajibu wajibi ne wajibi ne mumini an yu'allika hawaijahu billahi wahdahu ya rataye bukatunsa zuwa ga Allah wahdahu shi kadai Allah kana so kai bakin ciki ka shiga cikin damuwa wato ka alakanta biyan bukatarka da wani abin halitta zaka sha takeici amma in ka rataye biyan bukatunka zuwa ga Allah to Allah madaukakin sarki ya isar maka da haka wajibi ne mumini ya koyi irin wannan ya koyi alakantuwa da Allah subhanahu wa ta'ala an yu'allika hawaijahu duk bukatunsa suka taso ya rata ya su billahi wahdahu qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza sa'alta fas'alillah ba wani in dai zaka yi roƙo roki Allah Allahu yaghdabu in tarakta su'ala wa bunayya adam hina yus'alu yaghdab Allah ne kadai wanda yake fushi in bawan sa ya daina roƙonsa dan adam kuma yana fushi in ka fara roƙonsa in kana so da ya ganka ya hada rai ya gimtse ya canza ya zaro waya ya fara danne danne to fara kai masa kuka ka fara abin nan yana ganin ka ya daga waya kamar kira shi ya fada gida ya baka ya san kawai in ka zo request ne to dan adam shi baya jimurin zuwa ka nema a wajensa dan adam bai da wannan jimurin ba duk kai ba na fata an gane amma Allah maɗaukakin sarki bai gajiya yana da abun bayarwa kuma mai baiwa ne Allah maɗaukakin sarki so yake ka roƙe shi rashin roƙonsa ma alama ce ta girman kai innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ce waɗanda suke girman kai suke ganin ba sai sun kira ni ba in bukatar su ta tashi tun da gawa ne ga hanyoyi ai yana da wani a Abuja yana da kaza baya bukatar ya biyo ta hannuna bai bukatar ya nema a wurin Allah Allah ta'ala ya ce ni kuma zan shigar da shi wutar jahannama a kaskance na fata an gane babu laifi ka bi sababi wajen neman abun kana nema amma wannan ana gaya ma babin aqida babin imani ai kawai inda Allah kawai Allah ake so ka dosa da matsalak yake cewa wajibi ne an yi allika hawaijahu billah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sa'alta fas'alillah in za ka yi roƙo roƙi Allah Allah mawadaci ne Allah mai kyauta ne Allah ba maruwaci bane Allah ba matalauci ba ne. Shiken, waɗannan abubuwan guda biyu na sufofin Allah sun ishe ka, Allah mawadaci ne, ba matalauci ba ne, Allah mai kyauta ne ba marowaci ba ne. Da akan ka tashi roƙo ka roƙi mawadaci kuma mai kyauta. Na fata gane, wa idan sta'anta, idan za ka nemi taimako fa, fasta'in billah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ta dawo ko fasta'in billah ka nemi taimako wurin Allah in zaka nemi taimako ka nemi taimako gurin Allah manta da wane manta da wance manta da kana da kana da kana da tun da kana da Allah nemi taimako wurin sa taimakon da babu wani mahaluki da zai iya yin wannan abin sai Allah to neman irin wannan taimakon wajen wani ba Allah ba shi ake nufi da shirka shi ake nufi da shirka ka yi taga-taga za ka faɗi ka ce ya Allah duk wanda ka kira lokacin da za ka faɗi to ka saki layi ka shiga cikin kunci da matsatsin rayuwa manta da kiran kowa kira sunan Allah in ka kira sunan wani dan ya kawo ma agaji ko ɗauki ko ya fitar da kai daga bala'i ko ya tsamar da kai daga cikin kaza to kuma wannan shi ake nufi da shirka Allah gafarta mala da haka ka sani cewa neman taimako iri ɗaya iri biyu ne akwai neman taimako irin ɗan taimakon da ɗan adam zai iya wannan in ka nemi taimakon abin da ɗan adam zai iya ka nemi taimakon sa wannan ba shirka ba ne amma neman taimakon abin da ba mai iya wannan taimakon sai Allah to neman san neman wannan taimakon wajen wani ba Allah ba wannan shi ake nufi da shirka to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdullahi dan Abbas lokacin yana yaro yace in zaka roƙa kar ka roƙi kowa sai Allah in za ka nemi taimako kar ka nemi taimako wajen kowa sai Allah wa alam ka sani annal ummata wai dan ka san duk mutane da kake gani kana da wani kana da su wani ai kai kana da hanyoyi annabi ya ce a gaya maka wai al'umma gabaki ɗayanta ba maganar kana da wane da wane ba inda al'umma gaba ɗaya za ta haɗu lawiji ta ma'u da za su haɗu ala an yamfa uka akan sai sun amfanar da kai akan sai ka yi sai ka hau sai ka samu lam yamfa uka wai ba za su iya amfanar da kai ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa bi amrin kad katabahu Allahu laka sai fa gwargwadon al'amarin da Allah ya rubuta maka iya abin da za su iya yi ba za su iya yin fiye da abin da dama haka Allah ya hukunta za ka samu ba walau ijtama'u shi sa kaka ji tsoron wani ka ji tsoron Allah kawai domin duk al'umma da za su haɗu ala an yadurruka akan sai sun hana akan sai sun datse akan sai sun cutar akan sai sun yi illa akan sai sun yi makirci sai sun yi kulle-kulle da za su haɗu gaba ɗaya akan sai sun cutar da kai annabi ya ce a gaya ma lam ya durruka wai ba za su iya cutar da kai ba illa bi shay'in ko bi amrin qad katabahu Allahu alayka sai fa da abinda Allah ya rubuta a lauhil mahfuz zai same ka kuma su ne sababi kawai shikenan su ba wani abu bane face ala ce su kawai Allah ya rubuta cewa zaka samu gagarumin lada ta hanyar matsala da zaka samu su wani kuma su ne sababin wannan matsalar shikenan kawai ba wai su bane za su haifar da matsalar dama matsala akwai ta kawai su ne sababin samuwar matsalar in ka gane wannan ka huta abdullahi dan abbas yana karamin yaro an manzan allah ya dafa shi da irin wannan tauhidin da haka da ya samu kawai ya san allah ne bai samu ba kawai ya bi ya bi dukkan abin da ya kamata ya biya cike ya yi cike cike ya bi dukkan wasu sabuba sai karshe bai samu ba kawai zai ce qadarullah ma sha fa'ala ba zancen ai ban fita da wuri bane ai an ce da da na je shekaran ji a ba wannan dukkan abin da ya kamata kayi da baka samu ba haka allah ya rubuta in ka yarda da wannan ka huta in ku baka yarda da wannan ba to kana cikin wahala wannan hadisi Imam Muhammad ya fitar da shi hadisi na 2669 Imam Tirmidhi hadisi na 2516 hadisin Abdullah dan Abbas Imam Tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahihun ولذلك فإنه يعيد dan haka ne Imam al-Qahtani yake wa Allah alƙawari wa yuqsimu har ma yake rantsewa Allah ya bussu shakawahu cewa ba zai je ya baza matsalarsa ba da kokensa a gaban wani illallah illa ilallah sai zuwa ga Allah shi bai ga wani wanda zai je ya bude masa sirrinsa ba ya bude mai cikinsa sai ubangijin da ya halice shi ba wai ba shi da damuwa bane amma damuwarsa ya fi zaɓar ya gaya wa Allah damuwarsa ya fi gamsuwa da nutsuwar ya doshi Allah da matsalarsa ai wani shi ya fiye kaza ne ai shi ba zai iya zuwa ya ce kaza ba eh yana tashi cikin dare ya faɗi matsalar inda ya kamata ya faɗa shikenan wa Allah yubdi khallatahu kuma ya yi wa Allah alkawarin ba zai bayyanar da talaucinsa ba illa ilallahi sai zuwa ga Allah wa Allah ya kuwa faƙatahu ba zai kai kokan babu ɗinsa ba illa ilallahi sai zuwa ga Allah wa Allah ya ɗulubu ƙaza a hawa ijahu ya yi alkawarin ba zai nemi ƙaza a hawa ijihi wato biyan bukatunsa ba illa min ilallah sai dai daga zuwa sai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala la ya kifu amama kabarin ba zai taba tsayawa a gaban wani kabari ba ya roki mai kabarin ya magafara ko ya nemi mai kabarin ya bashi kuɗi ko ya bashi ƴaƴa ko ya bashi gida ko ya bashi jari ko ya samu aiki ya ce ba zai taba yin haka ba ya yi wa Allah alkawari ya rantse ba zai je gaban wani kabari wanda shi ma na cikin kabarin bukata ce da shi kuma ya je ya nemi wata bukata a wajensa ba wa ya kulu kama ya kulu kathiru minan nas ya yi alkawarin ba zai je gaban kabari ko kan kabari ya faɗi irin abin da da yawa daga cikin mutane suke yi ba mutum ya je yana roƙon wanda shi ma bara a kubai mutum ya dinga roƙon wanda wato bara a kubai ko eh in ai mai waka ma ya ce in an yi kira ma ba za a ji ba ko a to ka gani saboda haka wannan shine duk in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u fa فاستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم والعياذ بالله مدد يا فلان متين يدنga cewa a kawo mun dauki da agaji ya kai wa yawa ne madadun ya fulan agithni ya fulan anqidhni ya fulan subhanallah wal iyazu billah mutum yana cikin tsaka mai wuya amma kaji sunan Allah ya bace daga bakinsa sai sunayen wasu mutane yake kira waɗanda ba wani agaji ko ɗauki ko tallafi da za su iya kawo masa a wannan lokacin ya rabu da Allah kuma waɗanda ya kama ba za su iya kawo masa ɗauki ba bal wani ma da kake kira ya mutu shekara kusan sama da ɗari takwas ko dubu ɗaya ko na abu mai kama da haka yanzu mutum zai faɗo daga jirgin sama ya dinga ya Hussein ko ya Ali ko ya Abubakar za a ji ko ya Bukhari ko ya Muslim ko ya shehu tijjani ko abdulkadir jilani waye zai ji ba za ji shi ba sun duk ba ma sa raye ko suna raye a gararin da yake ciki ba mai iya tsamar da shi sai Allah ko yana ko suna raye to ballantana kuma bayan ba ma sa raye kuma ba sa rayen nan tsawon shekaru ma da mutuwarsu shi sa Allah ce in tad'uhum la yasma'u du'aakum in kun kira su ba sa jin kiranku walau sami'u in ma sun ji mastajabu lakum ba za su iya amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma ranar alkiyama za su yi baran baran game da shirka da kuka yi da su wala yunabbi'uka mithlu khabir da haka ya mutum zai shiga tsananin wahala zai shiga tsaka mai wahala zai shiga cikin matsatsi yana neman dauki kuma ya manta da kiran sunan Allah ya kira wani ba Allah ba madadun ya fulan agithni ya fulan anqidhni ya fulan wa inna ma yamaddu yamuddu yadai Imam al-Qadani yace ba zai haka ba yace shi yana mika hannayensa ne ila man la takhfa alaihi khafiya kawai yana mika hannunsa ne yana so a tsamar da shi wa yake mika hannun yace ga wanda wani abu mai buya baya buyan masa wani abu mai buya baya buyan masa wane ne wanda wani abu mai buya baya buyan masa shine Allah subhanahu wataala ila man ya'lamu sirra wa akhfa yana kai kukansa ya mika hannu zuwa ga wanda ya san sirri abin da yake boye wa akhfa da abin da yafi buya ma wala yas'alu fulanan wala fulana ba za ka taba jin ya shiga cikin bukata yana kiran sunan wane ko wance ba fa subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah mai girma wa ka'annahu kai ka ce imamul qahtani kada ayasha au adraka kai ka ce yayi rayuwa ko ya riski ba'd ma ya fa'aluhu ba'd an-nas al'an kai ka ce ya rayu da abin da wasu cikin mutane suke yi a yau ka ce imamul kahzani ya rayu da wato ya riski wani abu ko ya riski wani abu daga cikin abin da mutane suke yi a yau kiran sunan wani ba Allah ba wannan wani bakon abu ne a wannan zamanin namu kika ce imamul kahzani kamar a wannan lokacin yake a wannan nahiya ta mu yake fatajidu ba'dahum ba'dahum kana iya samun wasu daga cikin su wani daga cikin su yastagisu bimra'atin mayyita kaga mutum yana ta marere cewa yana ta kuka malam yana ta makyarketa yana kiran sunan wata mace matacciya ta ma mutu fi kabari ya tana cikin kabarinta saboda kawai yana ganin waliyi ya ce ko wata shehi ya ce ko sayyada ce da haka yana ganin za ta iya kawo masa ɗauki za ta iya kawo masa agaji za ta iya kare shi daga bala'in da ya doso shi ta fa mutu tana cikin kabari wa akhar kana iya samun wani shi kuma yastagisu bi rajulin yana neman agaji bi rajulin da wani mutum nazaratan a kallon a dubansa ya sitta fulan ya sitta fulana wato sittu ma'anar sittu sayyida kenan ya sayyida fulana shine ma'ana ya sittu fulana ya sayyidatu fulana ma'ana ya ya sidiya wance ko ya shehiya wance ko ya ainihin wato sayyada wance ana samun sayyada ko yawa akwai akwai banda sayyadi akwai sayyada ko yawa da haka maimakon mutum ya shiga cikin mawuyacin hali ka je na ya Allah ya mallahu as-samawati wal ard ya kaza ka dinga jin yana kiran suna ka je yana kiya ya fulan ya fulana ya sayyid ya sayyada ya sayyid fulan madadun ya sayyid ɗauki nake nema ya kai sayyid sayyid fulan madadun ya sittu fulana ya ke sayyada wance ki kawo ɗauki ki kawo agaji hadha huwa shirku alladhi yahbitu al'amala wannan ita ce shirkar da take yin rugurgu da ayyukan kirki na mutum wa yufsiduha in kana neman shirkar da take kata kata ta lalata aikin alkhairi da ibadar da mutum yayi to irin wannan ce qala Allah ta'ala ai Allah ta'ala ya gaya mana cikin suratul kahfi aya ta 103 zuwa 104 qul Allah yace ka ce da su hal unabbiukum shin ko in ba ku labari bil akhsarina a amala waɗanda suka fi hasarar aiki a gaya muku wayanda a suka fi yin hasarar sun yi aikin sun yi aikin amma aikin su ya tafi a banza alladhi na dalla sa'yuhum Allah ta'ala ya ce su ne wanda aikin su ya bace fil hayatid duniya tun anan rayuwar duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma fa su a tsammanin su sun yi wani abin kirki suna ganin kamar wani aikin kirki suka yi sun je lahira za su samu kiran sunan wani ba Allah ba ka dinga daukan wani abin arziki kai a madadin ka kira Allah ka kira wani ba Allah ba kuma kana ganin wai abin arziki kai shine Allah ya ce hal unabbiukum kun ba ku labari labarta muku bil akhsarina a'malan mutanen da suka fi yin hasara a aiki Allah ya ce allazina dalla sa'yuhum su ne wanda aikin su ya bace musu fil hayati duniya tun a nan rayuwar duniya aikin su ya bata babu shi wa hum amma fa su yahsabuna suna zato suna tsammanin annahum yuhsinuna sun'a su sun yi wani kyakkyawan aiki ne sun yi aikin alkhairi wa qawluhu fadin sai ce wala ahsumanna anil anami matami'i ya Allah na yi alkawarin zan yanke dukkan wani kwaɗayi na anil anami daga talikai bi husami yasin da wani irin takobi na yanke tsammani lam tashubhu banani wanda hannaye na ko ‘yan yatsuna ma lam tashubhu ba za su iya kamanta shi ba al'anam alkhalku yana nufin halitta ma'ana la ahsumanna wa la ahsumanna anil anami ai anil khalqi matami ya ma'ana zan yanke dukkan wani kwaɗayi na anil anami daga talikai wal hasmu abinda yake nufi ake nufi da al hasmu huwa al kaf shine kamewa wal man'u da hanuwa ma'ana wala ahsumanna ya Allah nayi alƙawarin zan kame madami'i ba zan kai kwaɗayi na ba anil anami ga wani abin halitta wa hadha kulluhu aidan takidun wannan baitin shi ma dai karfafawa ne lima sabaka na baitocin da suka gabata min annahu yu'alliqu raja'ahu shi fa malan yana alakanta da kuma rataya raja'insa kwaɗayinsa da ƙaunarsa wa hawa'ijahu da bukatunsa fillahi subhanahu wa ta'ala ga Allah subhanahu wa ta'ala haka yake so kai ma ka zama ka zamanto kana rataye raja'inka kana rataye bukatunka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah yalja ilal anam kuma yayi alkawarin ba zai fake da wata bukatarsa ba zuwa ga ababen halitta a atsawu au mana'uhu za su bashi ko za su hana shi wa inna ma yaljau ila Allah a ina zai fake yace zai fake ne zuwa ga Allah azza wajal wa an yayi asa kuma ya ya ce zai yanke kauna mimma fi aidil makhluqina daga dukkan abin da ke hannun ababen halitta zai yanke kauna na samun dukkan wani abu da ke hannun ababen halitta muqabila an yatma fi ma inda Allah a madadin yayi kwadayin abin da ke wurin Allah shi kam da yayi kwadayin abin da ke hannun mutane to ya yanke kauna da wannan gara yayi kwadayin abin da ke wurin Allah subhanahu wataala yuqawwi raja'ahu anan malan yana karfafar raja'insa yana karfafar kwaɗayinsa da ƙaunarsa yana ƙarfafar raja'ahu ƙaunarsa wa ɗama'ahu da kwaɗayinsa wa amalahu da burinsa fillahi subhanahu wa ta'ala ga Allah subhanahu wa ta'ala wahadahu shi kaɗai duna siwahu ba wani banda waninsa fa huwa fi ma'ana ma taqaddam da haka shi ma wannan baitin da ya ma'anarsa ɗaya da abin da ya gabata wa qawluhu wala aj'alanna ridaka akbara himmati ya ce kuma na yi alkawarin zan sanya neman yardarka ita ce mafi girman himmata himmata mafi girma a fafutukar rayuwar duniya shine neman yardarka ya Allah wala adribanna min alhawa shaytani kuma ya Allah zan doke shaytani na min alhawa daga soyayyen zuciyata ya ƙulu yana cewa sa'uƙaddim ya rab zan gabatar ya ubangiji rida ka zan gabatar da neman yardar ka ala rida man siwa ka akan neman yardar duk wanda ba kai ba sannan fa idza fa idza qaddama al muslimu rida rabbi da zarar musulmi ya gabatar da neman yardar ubangijinsa faza ya rabauta fi duniya wal akhirah a duniya da lahira lidhalika dan haka ne fa innal mu'mina shi fa mu'mini yu'thiru yana fifita mahabbillah yana fifita kaunar Allah wa maradihi da yardar Allah alal kharqi akan halitta shi kam ya fifita ya samu ƙauna daga Allah ya sami yarda daga Allah fiye da ya samu ƙaunar ababen halitta ko yarda su wa abshir ya abdullah albishirin ka bawan Allah fa innaka idza atharta maradillah wai idan ka fifita neman yardar Allah fa sayarda anka to ba da dadewa ba Allah zai yarda da kai daya wa sayurdi anka nasa zai sanya kuma mutane su yarda da kai wasu yarda an kan nasu zai sa mutane kuma su yarda da kai ba dai yardar mutanen kake nema ba to duk wanda yake neman yardar mutane ya fara neman yardar Allah in ya nemi yardar Allah to Allah zai yardar da mutane gare shi إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب إذا صح منك الود idan har soyayya ta inganta daga gare ka fal kullu hayyinun to ai kowane abu mai sauki ne in Allah ya so ka ai komai ma mai sauki ne wa kullu alladhi fawqa turabi me a saman turbaya ba turbaya ba duk abin da ke saman kasa shi ma kasa ne na fata an gane da haka in dai ka samu soyayyar Allah madaukakin sarki to ka sha kurumin ka komai ma mai sauki ne fal kullu hayyin komai zaka ganshi mai sauki Allah ya so ka to ai shikenan kuma zaka zaka kwanta kai bacci domin wa kullu alladhi fawqa turabi turabu wa fi sunan ya zo a cikin sunan anna muawiyata radiyallahu anhu سيدنا معاوية رضي الله عنه كتب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ya rubuta takarda ko wasiƙa zuwa ga uwar muminai Aisha Allah ya ƙara mata yadda ya ce aniktubi ilayya kitaban ya ce ina son ki ɗan rubuto min wata takarda tusini fihi da zaki min wasiya a cikinta ki bani umarni ki min nasiha a cikin wannan takardar wala tuksiri alayya amma kar ki yawaita yar takaitacciyar nasiha ko wasiya nake so ki rubuto min fakatabat aisha radiyallahu anha ila muawiya na na insha Allah ya kara mata yadda ta rubuta amsa zuwa ga sayyidina muawiya salamun alaik salamun alaika sallama kenan ko amincin Allah ya tabbata a gare ka amma ba'adu bayan haka kaga ba wani dogon ya gida ya kaji ya kuma akai kaza ya damuna ya ko eh rabi da ka wasiƙa assalamu alaika kawai sai ka shiga cikin dar samimul al-kalam tace amma ba'du fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ma na ga wasiƙa ka naji ka ce in faɗi kaza in ai duk an tsawaita sai ta ce bayan ta yi sallama ta ce amma ba'du bayan haka fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa manil tamasa ridallah duk wanda ya nemi yardar Allah bisa haɗin nasi ko da mutane za su yi fushi da shi kafahu Allahu mu'unatan nas Allah zai isar masa wahalhalu na mutane Allah zai isar masa mu'una dukkan wani kunci da wata damuwa da mutane za su masa Allah zai masa Allah zai isar masa wannan duk wanda ya nemi yardar Allah wanda yardar Allah nan za ta sabbaba masa fushin mutane mutane ba a son gaskiya mutane ba a son kaza mutane ba a son ai daidai sai ya zaɓi yayi daidai ya zaɓi yayi gaskiya a aikinsa a mu'amalarsa a kasuwancinsa a dukkan shige da fitansa wanda wannan ya jawo masa bakin jini ya jawo masa tsangwama ya jawo masa tsana ya jawo masa tsegunguma da ake ta yi a kansa ko a gurin aiki ko a wajen neman abinci da sauransu wai in dai neman yardar Allah yake yi ga mutane nan suna fushi da shi shi kuma Allah ya yarda da shi to in Allah ya yarda shi Allah ya yarda da shi kafahu mu'natan nas duk wata cutarwa duk wata kutungwila da makirce makirce da mutane za su za su kulla masa akan neman yardar Allah to Allah zai isar masa wa man iltamasa ridan nas wanda ko ya tafi neman yardan mutane so yake dai a ce yayi so yake a ce ya burge so yake a ce mutumin kirki ne so yake a ce yana yi so yake a ce ya tafi neman yardar mutane bisa haɗin lahi a cikin fushin Allah abubuwan da yake dan mutane su yadda da shi din kuma wannan abun Allah zai fushi da shi sai ya zaɓi yardar mutane akan fushin Allah to wannan wakalahu Allahu ila nas Allah zai bashi da mutane za a dan bashi za a dan bashi mai kilan Allah ya ga dama mai istidraji dan wani lokaci haka yaga kamar mutane yana suna appreciating kafin kuma talalar Allah ta kama shi idan talalar Allah ta kama shi kuma zai sha mamaki Allah ya bashi da mutane babbar ukubar da zai fuskanta shine mutane za su za su daina appreciating in dan siyasa ne za a fara ba ma yi ka san wannan kalma tana da ciwo yazo wuce ce ba ma yi ko so saboda haka za a ga farko tun da dama su yake ta so dan su yake babu Allah cikin al'amarinsa to Allah zai bashi da mutane shi din nan dai da ake ta zuwa ana ta kaza ana ta kaza ba mamaki wata ran ya zo wuce haka ana jifansa wassalamu alaika shikenan ta gama ta gama wasiyar ya ce ta ya ce dama a takaice ka a yawaita ko ta ce to manilta masa ridan ta ce na ji annabi yana cewa manilta masa ridan la bi sakhatillah bi sakhatin nas kafahu Allah mu'natan nas wa manilta masa ridan nas bi sakhatillah wakkalahu Allah ila nas wassalamu alayka shikenan wasiga ta kare Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadithi hadithi na 2414 hadithin ibn mas'ud radiyallahu anhu wa sahahu al-albani fi sahih al-jami' hadithi na 697 thumma ba'da an aqsama an yuqaddima ridha Allah sannan bayan ainihin wato fi riwayatin a cikin wata riwaya manilta masa ridallahi anhu bi saqadin nas duk wanda ya nemi yardar Allah madaukakin sarki akan fushin mutane a radiyallahu anhu to Allah zai yarda da shi wa arda anhu nas kuma zai sa mutane su yarda da shi wa manilta masaridan nas wanda ya tafi neman yaddar mutane bisa haɗillahi ya fusata Allah sakhitallahu alai Allah zai fushi da shi wa sakhata alaihi nas kuma zai fusatar da mutane a kansa thumma ba'da an an aqsama sannan bayan al-imam al-kahdani yayi rantsuwa an yuqaddima ridallahi cewa zai gabatar da neman yaddar Allah ala ridal ibadi akan neman yaddar bayan Allah kai ma ana so kai wannan alkawarin za ka gabatar da neman yardar Allah akan neman yardar bayan Allah a kada aidan sai al'imamul kahadani ya kuma ƙarfafawa bi annahu sayadribu biyadin min hadidin wato zai sare da ainihin wato hannu min hadidin wato da takobi ga yawo jini na wuce na ƙarfe zai sare kullama min sha'anihi dukkan wani abu da ya zama sha'aninsa an yabta alaihi abuwabal hawa zai kai shi zuwa ga buɗe masa ƙofofin soye-soyen zuciya to shi kuma zai yanke wannan wannan sha'anin ko menene shi wa nazagati shaitan da kuma tunziri irin na shaitan wa zalika zai yi hakan ne bi iqamati da'atillahi da tsayar da da'a biyayya ga Allah biha yudrabul hawa wanda da shi ne zai yi wato zai doke ko zai buge san zuciya wa yudrabu shaitan kuma da wannan ake buge shaitan fa shaitanu yahnasu domin shaitan yakan labe yakan buya wa min sharril waswasil khannas yahnasu yana buya idza subhanahu wa ta'ala in dai yaji an ambaci Allah subhanahu wa ta'ala to an hana shi walwala ba zai sake ba kuma ba zai bayyana ba zai bace a yaushe zai bace idza zukira Allah subhanahu wa ta'ala in dai an ambaci Allah subhanahu wa ta'ala bal yudbiru bal ma yana juyawa da baya wa yahrabu yana fecewa a guje kama ya fa'alu kamar yanda dai al'adarsa yake yi shi shedan indal azan lokacin kiran sallah wal iqamati da kuma iqama wa idza sha'ara annaka tuqaddima tuqaddimu mahabballah idan ya gane cewa kai fa ka fi gabat ka gabatar da kaunar Allah wa ridahu da samun yardarsa ala maradil khalq akan yardar ababen halitta fa innahu lan yaqrabaka to fa ba zai kusance ka ba bi idhnillah ka gama da shi walidhalika dan haka ne aqsama imam al-qahtani ya rantsuwa sai ya hatimu zai rugurguje jami'a aghlalil hawa dukkan wani kukumi da mari irin na san zuciya bi aqrin nafsi ta hanyar dora zuciyarsa ala da'a ala da'atin lahi subhanahu akan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a wa sayahdimu zai yi rugurguje wa yasuddu ya toshe durukan shaytani dukkan wasu hanyoyi na shaytan wa manafizahu da kusurwoyinsa ko kofofinsa bi da'atin lahi azza wa jalla da yi wa Allah da'a wa zikirhi da ambatan Allah muna da sauran mintuna? minti da? ai za mu iya gama shi kuwa gaba daya minti da? wala aksu wannan uyuba nafsi bituqa wala aqbidanna anil fujuri inani wala aksu wannan uyuba nafsi ya ce kuma na yi alkawarin zan tufatar da aibobin kaina bituka da tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah wala aqbidanna inani zan danke raga mata anil fujuri ga barin fajirci ba zan sakawa kaina dama in ta ci zuciyata dama ta ta fajirci ba yakusimu aidan yana kuma rantsewa a nan bi an yastura nafsahu cewa zai ɓoye kansa wa yakbaha jimaha ya kuma ainihin wato tankwara kangare wata ita zuciyar ta sabi taqwa wallahi ta hanyar bin dokokin Allah subhanahu wataala li'anna taqwa saboda kiyaye dokokin Allah taqwa tahajizul mar tana bawa mutum kariya wa tahajizun nafsal ammaratu bisu kuma takan kare da kange zuciya mai umarni da aikata mummunan aiki an hawaha daga soye-soyenta fa iza hajastaha an hawaha da haka da zarar ka dakile ka dakatar daga ka dakatar da zuciya daga soye-soyenta ta hakamta zaka samu dama fiha a cikinta wa qadatha kuma za ka yi mata jagora ilal alkhairi zuwa ga aikin alkhairi wa idza aslamtaha qiyadaka amma in ka bar mata tukinka ka batta ta tuka ka wa aslamtaha wa idza aslamtaha qiyadaka in ka batta ta jagorance ka wa sallamtaha inanaka ka bata ragamarka qadatka ila shar za ta tuka ka ne zuwa sharri fa huwa yuqsimu da haka anan sai yake rantsuwa an ya taghallaba zai yi kokarin neman galaba ala hawan nafsi akan son zuciya bi taqwallahi azza wa jalla wato ta hanyar kiyaye dokokin Allah mai girma da daukaka wa da'atihi da kuma da'a ga Allah wa haqiqatu taqwa abinda ake nufi da haƙiƙanin taqwa imtisal imtisalul awamir yin abinda aka umarta wajitinabin nawahi wajitinabun nawahi wato da kuma nisantar abin da aka hana kuma akada zalika bi kauli sannan ya karfafa wannan magana tasa da fadin sa wala aqbidanna anil fujuri inani ma'ana wala aqbidanna ai an yumsika anil fujuri zai kame kansa daga barin yin fajirci bi an ya tahakkama fi nafsi ta hanyar samun dama a kan kansa wato a kan zuciyarsa wa ya ɗara'aha wa ya aɗuraha alal haƙƙi ya ɗora zuciyarsa akan gaskiya a ɓaran ɗorawa wa yujibiraha ya tilasta wa zuciyarsa alal haƙƙi akan sai ta bi gaskiya jabaran tilastawa wa yu'awwidaha ya yi ƙoƙarin sabar mata alaihi shi ainihin wato aikin alkhairi fa inna ha wato ya sabar mata alaihi a tsayawa akan gaskiya fa inna ha domin ita zuciya fa ka difuli kamar karamin yaro take qala al-busairi al-busairi yake cewa wan nafsu ka difuli in tuhmilhu shabba ala hubbir rada'i wa in tabdimhu yanfadimi wai wan nafsu kadifili ita zuciya maka makaramin yaro take in tuhumilhu shi karamin yaro in ka kyale shi shabba ala hubbi rada zai girma yana son shan nono wa in tabdimu in ka yaye shi mutun yana karami yamfadimi yakan yaye kansa ya hakura ya yayu haka ita ma zuciya take in ka sakan mata ragama ta saba da abu shikenan amma in ka dakile ta kace kai na haƙi din ka dage tai ta kokarin raya ma je ka guri kaza ka ce ba zan je din ba yau gobe jibi ita ma hakura take kamar yanda yaro in aka yaye shi kuka ya bori ya ki cin abinci ya ki kama kaza ya ki kama kaza in ya ga haza da haziyi kuma ya sha ruwa ya ci kunu ya ga abin nan to ita ma zuciya haka take an gane ko wa qala akhar wani yace alayka nafsaka hazibha fa man malakat qiyadahu an-nafsu ashad dahar mazmuma alayka nafsaka kaga zuciyarka lalle wato ka tankwara ta alaika nafsaka wato ka tankwara zuciyarka hazibha ladabtar da ita faman malakat qiyadahu nafsu duk wanda zuciya ce ta mallaki jagorancinsa a shaddahar mazmuma zai rayu tsawon zamani yana abin zargi fajtahid ya abdullah kayi kokari ya bawan Allah fi an takbaha jimaha nafsik wajen ka dakile kangarewar zuciyarka kama wa'ada sheikh kaman yanda sheikh al-imam al-qatani rahimahullahu ta'ala yayi alkawari fi an yakbaha jimaha cewa zai tankwara ya kuma ainin sarrafa kangare wata bi adriha ta hanyar dora zuciyar tasa ala da'atillahi tabaraka wa ta'ala akan yi wa Allah tabaraka wa ta'ala da'a Allah ta'ala ya bamu ikon yin haka kan zuciyarmu abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah